نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوتا من البركة وتر رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1435 wanda ya zo 31 ko? yau ɗaya ga watan bakwai 2014 wata za ta shiga addinin musulunci to wasu guda su biyu ne za su shiga addinin musulunci yanzu daga ina daga ina kuke ko ce a bata ta yi bayanin daga inda take daga ina kuke daga ina cham to duk biyun daga cham kuke to kuna so za ku shiga addinin musulunci da amincewarku ne ko ko wani ya muku dole ko ce ta yadda da ƙashin kanta da yardarta da ‘yancinta za ta musulunta haka ne to zan gaya muku abin da ake faɗa idan mutum ya amince zai shiga musulunci ashadu allah ilaha illallah واشهد ان محمدا رسول الله abinda kuka ce daga yau mun amince mun gamsu babu abin bauta da gaskiya sai Allah kun yadda da haka kuka ce kun amince da ‘yancin kanku annabi Muhammadu manzan Allah ne kun yadda da wannan’ to wannan shine shiga addinin musulunci sai kuma hukunce-hukunce da zai hau kanku bayan shiga musulunci menene sunan kowace daga cikinku sunanki na da da ke amfani da shi wanne ne fashion ɗaya fa blessing mai albarka kenan ko to ɗaya fa ya sunanta fashion to kuna so a ba muku wannan sunayen ko a canza muku wani to ko ce ta faɗi sunan da take so ke kina son aisha ko da ke cewa ke ce fashion da yanzu kina buƙatan aisha ke kuma blessing fa maryama allahu akbar ke kin zaɓo aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama yas sayyidina abubakar babu kamar mijinta babu kamar babanta a annabawa babu kamar mijinta al'umma annabi babu kamar babanta haka kin zaɓo babban mace mai ilimin gaske wacce ta rawaito hadisi 2210 malama ce don haka Allah ya sa ki zama malama kamar na Aisha ke kuma kin zaɓo Maryam a cikin Alƙur'ani a sura 114 akwai suratu Maryam kuma Allah bai kama sunan kowace mace Alƙur'ani ba sai Maryam sunanta ya zo sau talatin da hudu a cikin alkur'ani da haka za a ci gaba da kiranki suna maryam to to yanzu akwai 'yan kwamitinmu su za su ɗauki nauyin koya muku addini da abubuwan da suka hau kanku kuna yin karatu a, a wane mataki kuke a karatun yanzu secondary school ko jami'a a? to ba komai za ku ci gaba da karatu dai har jami'a sai kun yi insha Allah so za mu ci gaba da ɗaukan nauyin karatunku kuma za mu tattauna da iyayenku insha Allah kuma kwamitinmu za su ci gaba da kula da ku da ilimantar da ku da kula da rayuwarku yanzu kun zama kamar kowa kuma musulmi ne dinnan gurin yan uwanku ne innamal muslimuna ikhwa al-islamu yajubu ma qablahu da haka ku saki jikinku kuna cikin yan uwanku kuna cikin aminci kuna cikin kariya ku kuma yan kwamiti sai ku je ku koya musu addini Allah tabbatar da alkhairi da yau muna ɗaya ga watan takwas watan august watan bakwai dubu biyu da julai dubu biyu da sha hudu wanda ya zo hudu ga watan tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar za mu tashi aya ta biyar a cikin suratul malik na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الله سبحانه وتعالى yace walaƙad zayyana sama a duniya haƙiƙa mun ƙawata aka amfani da wawul isti'naf da lamul qasr da harfu ta haƙiƙad tabbas haƙiƙa lalle dahir mun ƙawata sama a duniya saman duniya wacce in ka ɗaga kanka kuke ido hudu da ita bi masabiha mun ƙawata ta da fitulu ga sunan masu ban sha'awa masu ƙayatarwa masu haske waje alnaha kuma mun sanya waɗannan fitulu rujuman ababen jifa ne lishayatin ga shaidanu lokacin da suka yunkurin su je sama domin su sato ji sai aka sanya waɗannan yanki na taurari sukan yi aman wuta a kan waɗannan shaidanu da suka je domin su sato jin abin da ake yi a sama wa na lahum kuma mun yi musu tanadin azabar sa'ir azabar wuta mai tsananin ƙuna wannan ya nuna cewa wannan sama da muke ɗagawa mu kalla Allah ya mata ƙawa ya mata kwalliya domin ta birge ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Allah ya halicci taurari kamar ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa Allah ya halicci taurari don abu uku na ɗaya domin su zama ƙawa su zama kwalliya ga sama na biyu domin su zama ana amfani da su domin kariya da tsari daga saman duk wani shaidan da ya yunkuri ya je ya wuce ko ya jiyo ko ya sato ji to sai a jefe shi da taratsatsin wuta daga jikin waɗannan taurari masu haske na uku kuma Allah ya sanya su su zama alama wanda ake amfani da su domin tafiya musamman akan ruwa wa alamat wa bin najami hum yahtadun alamat su ne tafiya akan tudu kakan yi amfani ne da alama wajen gane inda zaka cewa in ne kwana kaza in ne kwana kaza za ni guri kaza kaga alamomi kake bi hakka je garin da zaka idan ku a ruwa ne babu alama sai dai a yi amfani da rada ko ya amfani da ilimin taurari a gane tauraruwa kaza tana yamma don haka mai ta kada jirginmu yana yamma ko tauraruwa kaza tana gabas mai ta kada jirginmu yana gabas ko kuma tauraruwa kaza tana kudu ko arewa to da wannan ne ake gane inda za a akan ruwa da haka wanda duk ya ƙara maka wani abu a cikin waɗannan abubuwa guda uku dangane ga matsayin taurari to ya zo da wani abu daban kuma kama a ce za a yi duba da su ko za a yi bincike da su ko za a gano kwakwaf da su to wannan kuma an shiga bata an kauce ma hanya ta gaskiya wa atadana lahum Allah ya ce kuma na musu tanadin azabar sa'ir wuta mai tsananin kuna wannan ya nuna kenan aljanu ma ana kona su da wuta su wuta da wuta aka yi su kuma ana kona su da wuta kenan wata wutar ta fi wata wutar wata wutar tana ƙona wata wutar wata wutar tana cinye wata wutar walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam azabar jahannama ta tabbata lillazina kafaru ga waɗanda suka kafirce bi rabbihim da Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinsu kafirci shine at-taghtiyatu was-sitru ka ɓoye gaskiya ka san Allah ka san girman Allah amma kuma ka kauce masa da gangan kai masa butulci shi yasa za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana kansa ya sanar da mu shi wane ne shi ta hanyar rububiyarsa a rububiya ne muka samu cewa Allah shi ne alkhaliku almaliku almudabbiru Allah shi kaɗai ya halitta babu wanda ya taya shi shi kaɗai yake mallakar halitta kayansa ne kuma shi kaɗai yake gudanar da halitta sannan Allah ya bayyana mana kansa a matsayin wanda ya cancanci bauta shi kaɗai ake bauta masa ba a haɗa shi da abokin tarayya sannan ya bayyana mana kansa ta hanyar siffofinsa da kuma sunayensa walillahi asma'ul husna fada'uhu biha mu kira Allah da sunayensa mu siffanta shi da siffofinsa ba tare da shishigi ko wuce gona da iri ba to da haka Allah ta'ala ya ce ya musu tanadi wanda suka kafirce wa Allah an musu tanadin azabu jahannam a nan da azabu sa'ir da azabu jahannam Allah ya gaya mana wuta tana da ɓangarori guda bakwai laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum wuta tana da ƙofofi guda bakwai daga cikin ƙofofinta akwai wacce aka kira sa'ira kamar da Allah ta'ala ke cewa wa a'tadana liman kazzaba bisa'ati sa'ira wace ce sa'ira izara athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa iza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahidan wada'u thuburan kathira qul adhalika khairun am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaqun kanat lahum jaza'an wa masira da haka ita wutar tana magana kamar mai rai ce shi yasa take kona mutum iya inda ta ga dama saboda an mata kamar rai an mata motsi an mata komai idan aka jefa su a cikin wuta a wani guri kuntatacce sami'unaha taghayyuzan sai su ji fusatatta da fushinta da hucinta wa zafira da ihu da take da ƙara kamar za ta fashi to idan suka shiga nan da auhu nalika subura tun daga nan za su ce mun shiga uku Allah ya ce la da ulyawma suburan wahida kada ku kira kun shiga daya wa da usuburan kathira ku kira halaka babu iyaka wannan ita ce ta daya ta biyu Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada lalle jahannama ce madakata gawa littaghina ma'aba makoman masu ɗagawa masu wuce gona da iri labithina fiha ahqaba za su zauna a cikinta shekaru wato shekaru bayan shekaru babu lokacin fita kenan labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan ba za su ɗanɗani wani abu mai sanyi ba wala sharaban ko wani abu da ake sha illa hamiman sai ruwan zafi wa gassaƙa da ruwan gyambo ruwan ƙurji ruwan surkami shi za a shayar da su Allah ya ce jaza'an wifaqa sakamako ne irin aiki na uku Allah ya ce fa amma man ɗaga wanda ya ɗagawa wa atharal hayata duniya ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira fa innal jahima hiyal ma'awa wannan makomarsa ita ce jahimu wai zal jahimu su'irat Allah ya ce idan aka babbaka jahimu aka kunna ta ta ɗau garwashi ta ɗau zafi ta rikirkita to ita ce ta uku ta hudu Allah ce kalla innaha laza ita ce laza me aikinta nazza'atan lishawa ita tana kware fatar kai ta da uman adbara wata walla tana kira ko tana bin wanda ya kau da kai ya juya ana wa'azi ana karantarwa ana faɗakarwa ana tunasarwa ya ƙi karɓa ya ƙi yadda ya ƙi gamsuwa ya ƙi bi to irin wannan ga makomansu can sannan Allah ya buɗe ta biyar ya ce ita ce hutama wa ma adaraka mal hutama la yumbazanna fil hutama sai an jefa shi a cikin mai kakkaryawa wa ma adaraka mal hutama wa ya sanar da kai mai kakkaryawa narun lahil muqada allati tattali wa alal af'ida wacce take tsinkayan zuciya zuciya take ci innaha alaihim mu'sada za a rufe su a cikinta fi amadin mumaddada a cikin wasu katangu ko wasu ginshikai masu tsawo wanda ba za a iya karya su ko a buɗe su ko a buɗe su a fito ba wannan ita ce ta nawa ita ce ta biyar sannan Allah ya ce sa'uslihi saƙar sai na saka shi a saƙara Allah ya ce wa ma adaraka ma saƙar wa ya sanar da kai saƙara Allah ce la tubuki wa la tazar babu abin da take wanzawa ko ta rage komai cinyewa take da nama da kashi da ɓargo da tsoka da kayan ciki da tumbi duka cinyewa take da kwakwalwa lawahatun lil bashar mai kware fatar dan adam ce sannan alaiha tis'ata ashar masu tsaranta mala'ika goma sha tara sannan Allah ya faɗi ta bakwai ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu wanda duk ma'auninsa ya sassauta babu aikin alheri a ciki ya zamo ba shi da nauyi fa ummuhu hawiya wannan uwarsa asalinsa makomarsa ita ce hawiya wa ma adaraka ma hiya wa ya sanar da kai ita narun hamiya wuta ce mai tsananin zafi to shi yasa anan ma Allah ya bambanta irin azabar da za a wa kowa waɗannan na farko aljanu Allah ya ce wa a'atadana lahum azabar sa'ir su mun tanada musu azabar sa'ira su ko waɗanda suka kafurce wa Allah su kuma Allah ya ce azabu jahannam walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam su kuma azaba inna azaba jahannam inna azaba hakanar garama azabarta mai tsananin cin mutum ce wato tana binka tana ma naci ba za ta rabu da mutum ba Allah ya tsare mu wa bi isal masiru Allah ya ce makoma ta munana a ce mutum ya ƙare rayuwarsa kaf ya wuce jahannama to makomarsa ta munana tur da wanda ya rayuwa ya zo ya ƙare kuma da shiga jahannama iza ulqu fiha Allah ya ce idan aka jefa su a cikinta ita wutar sami'u laha shahiqan sai su dinga jin wani ruri da ƙara irin ƙarar jaki in yana kuka inda ankaral aswati la sautul hamir mafi munin murya ko ihu ko kururuwa ko ƙara ko ƙaraji shine irin na jaki ba shi da daɗin ji to irin wannan za su dinga ji a ciki wahiya tafur kuma za ka ganta tana zaɓaɓɓaka tana ratattaka irin ka ɗora tukunya ɗin nan ta zaɓaɓɓaka za ka ga tana ƙoƙarin buɗe murfin da kanta saboda tsananin zaɓaɓɓaka da ɓararraka da kuma tafarfasa to Allah ya tsare mu takadu tamayyazu min al-ghayz Allah ya ce saura kiris ta faffashe saboda tsananin fusata da ta yi saboda fushi da damuwa tana ƙoƙarin sai ta ƙona maƙiya Allah maƙiya manzan Allah maƙiya addinin Allah za ta ƙoƙarin fashewa kun ga Allah yana siffanta wuta da siffa irin ta mutum can a ce a halim tala'ati wa taqulu hal min mazid kaga ta yi magana nan takadu tamayyazu min al-ghaiz ta kusa ta faffashe saboda fushi can kuma iza ulqu minha sami'u laha taghayyuzan wa zafira kaga duk siffofi ne irin na abu mai rai Allah yake siffanta wuta da ita domin ya dada ba mu tsoro ya firgita mu ya razana mu akan mu kiyayi kanmu da shiga wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya nemi tsarin Allah so uku da wuta ita kanta wutar za ta ce Allah ka tsare shi wanda ya roki Allah aljanna so uku ita kanta aljanna za ta ce Allah ka sawo shi cikin nan kullama ulqiya fiha faujun duk sanda aka ɗauki wata tawaga wani dandazo wata bataliya aka jefa su a cikinta sa'alahum khazanatuha sai masu tsaron wuta su tambaye su alam ya atikum nadhirun shin mai gargaɗi mai wa'azi bai zo muku ba ba a yi muku wa'azi a duniya ba ba a faɗakar da ku ba ba a karantar da ku ba ba a ja hankalinku ba ba a yi tunatarwa ba ba ku je wajen wa'azi ba qalu bala ce eh lalle mun je wajen wa'azi mun ji mai wa'azi mun ji mai karantawa mun ji mai faɗakarwa qad ja'ana nadhirun lalle mai gargadi ya zo mana fakazzabna amma sai muka ƙaryata abin da ya kawo mana na wa'azi wa qulna hamma muka ce ma nazzalallahu min shay'in Allah bai saukar da komai ba ba wani wahayi da Allah ya ba wani Qur'ani ko Attaura ko Injila ko Zabura ko suhufi Ibrahim wa Musa duk muka ce ba a saukar da komai ba in antum kuma muka ce wa manzannin nan ba ku zamo ba illa fi dalalin kabir kuna cikin bata ne mai girma wato sun yi laifi uku na farko sun ƙaryata manzanni na biyu sun ce Allah bai saukar da komai ba na uku kuma sun ce manzannin batattu ne inna lanaraka fi dalalin mubin ala ya qaumi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin wani annabi aka ce safahatin wani aka ce dalalatin fir'auna ma caye fir'auna ma caye wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min alkafirina fir'auna ya kafirta annabi Musa kaga ashe kenan wato abin yana da ban mamaki to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana irin abin da suka gaya wa manzanni sun yi laifi uku kowane laifi ɗaya daga cikin ukun nan ya cancanci a dawwa masu a wuta na farko fakar zabuna ƙaryata Allah ko ƙaryata manzan Allah ko ƙaryata saƙon Allah ko ƙaryata maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin abin da yake dawwamar da mutum a wuta in ya mutu akan haka to sannan suka ƙara da cewa ma nazzalallahu min shay Allah bai saukar da komai ba duk maganar nan da ake ba wani wahayi kaga sun ƙaryata Allah ya aiko saƙo sannan suka ce in antum illa fi dalalin kabir ku ba ku zamo ba sai a cikin bata wanda yake mai girma suka gaya wa manzanni wasu na ga wannan magana ta ƙarshe Allah ne yake gaya musu ko mala'ikun ne suke gaya musu ba ku zamo ba sai a cikin bata mai girma ko kuma a'a su ɗin ne suka gaya wa manzannin cewa kuna cikin bata wanda yake mai girma to koma dai waye ya faɗa in su ne a cikin batan mai girma kaga laifi biyu suka yi kenan in kuma su ne suka gaya wa manzanni haka to kaga anan laifi uku suka yi da haka suka cancanci a sa su a cikin wuta waƙalu suka ce laukunna nasma'u da mun kasance muna saurare matakin tsira na farko dama shine saurare daga sauraro sai fahimta daga fahimta sai aiki daga aiki sai tsira shi yasa bahaushe da ya ce in kunne ya ji jiki ya tsira malamai suka yi masa gyara suka ce in kunne ya ji jiki ya bi domin ji kadai ba zai tseratar da kai ba dan da ji kadai yana tseratarwa ai da waɗannan sun tsira tunda sun ji suka ce lokunna nasma'u da mun kasance muna ji irin jin karba saboda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawabi inda Allahi summul bukum alladhina la ya'qilun ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ذاك جن كأي بزيز إيرة الدكيبة sai ka ji ka fahimta ka yi aiki kuma aikin ma sai da ikhlasi da mutaba'a sai an yi shi don Allah kuma an yi shi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka suka ce laukunna nasma'u da mun kasance muna ji au na aqilu ko muna fahimta domin daga ji sai me sai fahimta al'aqalu aqalan matbu'un wa masmu akwai hankali na halitta wanda Allah halicci dan adam akai ya gane mai sansa da mai kinsa ya gane fari da baki ya gane babba da ƙarami na nesa da na kusa ya yi tunani ya yi lissafi ya auna duk abin da zai a rayuwarsa da hankali ne shi yasa cikin sharaɗin hawan shari'a akan mutum akwai al'aqalu wat tamyiz al'aqalu wal buluk ya zama mutum yana da hankali kuma sannan ya balaga akwai kuma at-ta'aqqul shine fahimtar abu da binsa ba dukkan mai hankali ne kuma yake amfani da hankalinsa ba akwai masu hankalin da hankalinsu bai amfane su ba shi sa Allah ce aktharan nasu la ya aqiluna mafi yawan mutane ba su da hankali ba wai ba su da hankali na mahaukata bane a'a haukansu ba su gane hatsarin da ke gabansu ba ba su wa kansu tambaya bakwai ba ni wane ne wane ne yayi ni me yasa yayi ni a ina nake ina za ni me zai faru abin da zai faru nan kuma yana da yawa akwai tambaya bakwai uku a kabari hudu a gaban Allah sannan akwai mutuwa akwai hisabi akwai mizani akwai siradi akwai wuta akwai aljanna duk waɗannan matakai ne da sai mutum ya bi su ƙarshe ko wuta ko aljanna fariƙun fil janna wa fariƙun fissa'ir lokunna na nasma'u da mun kasance muna ji irin jin karɓa au na aƙilu ko muna fahimta irin fahimta ta aiki ma kunna fi ashabis sa'ir da ba mu kasance cikin ma'abota shiga cikin wutar sa'ira ba fa'atarafu bi zambihim Allah ce su da kansu sun yadda da laifinsu amma lokacin da yadda da laifin ba za ta wa mutum amfani ba Allah cikin rahamarsa da jin kansa da tausayinsa da kirkinsa ya buɗe wa mutum ƙofar tuba ta ko'ina amma wani sai ya bari lokaci ya ƙure walai sata taubatu lillazina ya amaluna sayyi'ati hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'ana walallazina yamutuna wa hum kuffar a hali biyu ba a karɓar tubanka in ka mutu kafire da kuma mutumin da ya ƙi musulunta ya ƙi bin Allah sai ya irin ta fir'auna har sai da ya ga tukunna ruwa ya ci shi sannan ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina fir'auna ya musulunta ko Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafiluna kowa Allah ya bashi dama ka tuba Allah yana yalwata hannunsa da daddare domin masu laifin rana su tuba yakan shimfiɗa hannunsa da rana domin masu laifin dare su tuba Allah yana cigiyar yana neman mu mu zo mu tuba ya yafe mana amma wani har lokaci ya ƙure ba zai je tuba ba kuma an ce ana karɓar tubanmu mutuƙar mutum bai je gargara ba bahaushe ce gargara min gargara yu gargiru gargaratan wa girgara wato rai ya kusa fita to ba a karɓar tuban mutum malam yu gargir mutuƙar bai je gargarawa to gargara shine ka zo ƙarshe han kafa kaɗai tana shurin ɗaya rai zai fita sai mutum ya ce wallahi na tuba na daina ka daina me lokaci ya ƙure in ma an ce ka ci gaba da yin ai ba ka da lokacin yin to da haka a tuba duk abin da mutum yake kada wala yahillu lahu an yu'akhkhira taubata kada mutum ya jinkirta tuba wala ya ƙula hatta ya hadiyanillah kada ya ce ai sai Allah ya shirye ni fa innahu min alamati shiqa wa damsil basira alama ce ta tabewa wal khizlan wa damsil basirati kana laifi ko baka tuba ba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihuna fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara don haka waɗannan lokaci ya ƙure musu fa'atarafu bi zambihim sun yadda da laifuffukansu Allah ya ce bi zambihim zunubin aka yi masa wato ƙwaya ɗaya bi zambihim saboda jinsin laifin iri ɗaya ne shi sa aka ce bi zambihim sun yadda da laifuffukansu so da an idafasa zuwa ga jam'i sai ya zama ma'anar jam'i kenan fasuhukan nisa ya tabbata da dawwama a cikin wuta li ashabis sa'ir ga waɗanda suka fada cikin sa'ira Allah ya tsare mu na'am innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati as-sudur ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
bayan Allah ya gaya mana makomar taɓaɓɓu dama daga cikin hikima ta alkur'ani in ya firgita ka ya razana ka ya tsorata ka kakaɗu to sai kuma ya buɗe maka ƙofa kuma da za ka ɗanji daɗi ka ɗanji sanyi shi sa Allah ce na bi'i ibadi anni anal gafurur rahim kaga kowa ya ji daɗi sai ce wa anna azabi huwal azabul alim sannan ya ce gafiruz zambi wa qabilit taubi sai ce mai shadidil iqab zittaul kaga an hada tsoro da kwadayi a guri guda to sai Allah ya ce innal ladhina haqiqa waɗanda yakhshawna rabbahum suke jin tsoron Allah ana kalmar fassara kalmar khashiya da tsoro amma ma'anarta ganin girma wanda suke ganin girman Allah suke jin kwarjinin Allah domin jin kwarjini shine kana son abu kuma kana tsoronsa sa shi yasa malamai suka ce daga cikin irin tarbiyyar da ba a wa mutane ba sai aka fi sa musu tsoron Allah fiye da sa musu ƙaunarsa sai kowa ɗauki Allah abin tsoro kawai ba abin ƙauna ba wanda kuma da ƙauna ya kamata a yi wa mutum tarbiyya ba da tsoron ba tukunna sai ƙaunar ta shiga sai kuma a gaya masa abin tsoron yanzu aka ga yaro in zai abu sai a ce kai kai Allah zai ƙona ka Allah zai ma azaba Allah zai kakkarya ka Allah zai fatattaka ka kaga di sai ya firgita ya dinga gudun Allah amma ta zai kai in kai Allah zai so ka in kai Allah zai girmama ka in kai Allah zai kaunace ka Allah zai baka ni'ima zai baka daɗi zai baka rahama zai ji kanka Allah mai kirki ne Allah mai so ne a fara sa masa irin waɗannan kalmomin su zauna tukunna kun gane to amma za ku ga mafi yawa ba a tarbiya da so da tsoro aka fi za a kama ka za a karya ka za a kashe ka in ba kai ba zai kona ka in kuma kai zai kona ka to kaga sai ya rasa ya zai fahimci Allah shi kuma Allah abun so ne san ma shi yake gabata domin abin da ake so a gina wa mutum aqida hudu game da Allah na farko at-ta'zim ganin girma na biyu al-hubb kauna na uku at-targhib sannan at-tarhib alkhawf war raja mutum ya dinga ganin girman Allah tukunna sannan ya dinga kaunar Allah sannan ya dinga tsoron azabar Allah yana kwaɗayi da sa rai cikin rahamar Allah to sai a samu balance idan waɗannan abubuwan guda hudu sun samu amma in aka rinja yadda tsoro tsoro yayi yawa to shi yake sa mutane suke wuce gona da iri a wajen addini in aka firgita ka da yawa sai ka dinga ɗiban ibada fiye da kima saboda ka tsorata in mutum ya tsorata sai ya zama yana guluwi idan kuma aka wa mutum tarbiya da so kawai to sai ka ga kama ya shantake tunda dai akwai so akwai ƙauna ai za a sha insha Allah sai raja'i ya yawa raja'i in yayi yawa shi ma matsala ne haka in khaufu yayi yawa matsala ne waɗanda aka yi musu tarbiyya da khaufu kadai su ne masu zafin addini masu wuce gona da iri saboda tsorace suke gani suke komai kai ka zama arni saboda khaufu yayi yawa su ko masu raja'i kawai su ne 'yan shantakewa sai mu ce in ban kala la ilaha illallah da halal janna kenan zai ce la aljanna ne sai ya shantake ta tsiyarsa saboda an masa tarbiyya da wannan shashin to shi yasa ake so khaufan wa tama'an ragabatan wa rahaba da tsoro da kwaɗayi sai a haɗa mutum abu biyu da girmamawa da soyayya da tsoro da kwaɗayi in suka haɗu to shikenan fukafukai sun yi daidai shi yasa mala ibnu qayyim yace ana tafiya lahira ne da fukafiki da kai kan shine soyayya fukafiki ɗaya kuma shine tsoro ɗayan kuma shine ƙauna kana ƙauna kana tsoro kuma kana so kana san Allah to wannan shine ma'anan khashiya yakhshawna rabbahum suna ganin girman Allah rabbahum mahalicinsu bil gaibi ko da a ɓoye ne wanda yake ganin girman Allah a ɓoye ba zai ɓuya ya saɓi Allah ba ba zai ɓuya ya keta alfarma da dokar Allah ba sannan in ya ɓuya kuma zai fi bin Allah a ɓoye akwai waɗanda in suna ibada a ɓoye suke yi ta filin dai suna yi tare da jama'a amma ayyukan na fulfili ɓoyewa suke don kada kowa ya gani wannan tsakaninsu ne da Allah to irin waɗannan lahun magfiratun suna da gafara a wajen Allah wa ajarun suna da lada kabirun mai girma ladansu mai girma ne ba wanda ya san girmansa sai Allah Allah mai girma kuma ya kira wani abu mai girma kaga abin yana da girma kenan to wa ajarun kabir ba wanda ya san yawansa sai Allah wa asirru qawlakum ku bayyanar da maganar ku a fili ku ɓoye maganar ku a wajharu bihi ko ku bayyana duk ɗaya ne a wajen Allah wal in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya alamhullah ku ɓoye ko ku bayyana duk ɗaya ne a wajen Allah innahu alimun Allah yana da cikakken sani bi za sudur da ma'abociyar kirji wace ce ma'abociyar kiraza ita ce zuciya tunaninta da lissafinta da hangenta duka kafin ka hango ka tunano ka yi Allah ya san mai zuciyarka ta kunsa wannan da take cikin kirjinka Allah yana sane da kunshe-kunshenta da kudirce-kudircenta ala ku saurara ku ji ya alamu man khalaqa khalqahu kenan wanda ya halitta fa ya san halittarsa afa man yakhluqu kaman la yakhluq yanzu wanda yake halitta zai yi daidai da wanda baya halitta to ya alamu man khalaqa man dinnan sai zamo suna ne fi mahallin raf'in wato Allah ya san halittarsa ko ya alamu man khalaqa Allah ya san me ya halitta sai zama man ɗin maf'ulin bihi kenan ko man ta zamo fa'il sai zama tana komawa kan Allah ya alamu man khalaqa khalqahu shin wanda ya halitta bai san halittarsa ba ko kuma ya alamu huwa ai Allah ya san man khalaqa dukkan abin da ya halitta kaga duk ma'anar da ta yi daidai Allah ya san duk abin da ya halitta Allah kuma mai sani ne da abin da kowa ya kunsa a ransa ko a zuciyarsa ko tunaninsa ko lissafinsa. wa huwa latifu Allah shine mai tausasawa Allah ya amfani da irin wannan sau bakwai a cikin alkur'ani Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa latifu al-khabir Allah mai tausasawa ne shi yasa taushi da laushi ake son ka zama mai taushi mai laushi ka zama rafiq inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa Allah mai tausasawa ne yana son taushi Allah mai tausasawa bayinsa ne daga cikin tausasawa bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala yakan yafe maka laifi ka yi laifin ya rubuta ma ɗaya kuma iyafe ma ka yi aikin lada kuma i rubuta maka goma sannan ka yi laifi ya baka haka tuba wani ma baka tuban ba sai iyafe maka subhanahu wa ta'ala haka Allah mai tausasawa bayinsa ne alkhabiru Allah mai zurfafaffen sani ne ciki da waje. Allah ya kira irin wannan sunan sau 45 a cikin Alƙur'ani Al-Khabir min al-khibra ko khubr khubr ko khabar ko khibr tsananin ilimi zurfin ilimi wanda ya san abu ciki da waje shi ake kira khabir bisa ake kiran khabirun fi shi'uni kaza ko a ce khubara ƙwararru gogaggu sanannu ƙwararru su ake kira khubara to wanda ya san abu zawahir wa bawatin ya san ciki ya san waje akwai wanda waje kadai ya shina bai san ciki ba akwai wanda ciki kadai ya sani bai san waje ba to Allah ya san ciki ya san waje ya san babba ya san karami ya san komai da kowa subhanahu wa ta'ala huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa horarriya Allah ya hore ta ba ta yi tsandauri ba ba a yi ta ta ƙarfe ko ta ƙarfe an yi ta mai ƙwari wacce ba za ta nomu ko ba za ta wato ginu ba ko ba za ta kwasu ba yake ce alam na ja'alil arda kifata a haya'an wa amwata ban sanya muku ƙasa ta ishe ku ba da matattunku da rayayyunku ta isa a yi kabari kuma ta isa a gidan kwana dama ɗan adam gida biyu gare shi a duniya gidan kwana da gidan kwana na mutuwa eh sai kaga kuma gidan kwana an yi shi ƙato mutum ya kwashi fegi iya girman rabin unguwa ya gine shi kadai ya shiga ciki ya kwanta in kuma ya mutu sai a tsaga foundation din duka bai fi na kofar ɗakin mai gadin gidansa ba ɗan gurin da za a tsaga a saka shi duk wannan kuma gida ɗin yanzu sai a bawa wasu to kaga Allah ya ce ƙasa ta ishe ku ku yi gurin kwana ku kuma yi makabarta a dinga binne mutane to kaga ya kamata a dinga kula da makabartu daga cikin shawarwarin da muka bawa gwamnatoci akan kula da makabartu cewa duk makabarta lalle a gyara ta a kewaye ta a yi mata hanyoyin ruwa a ciccire bishiyoyi a tattoshe ramuka ɓeraye sukan huhu da kabari da gafiyoyi suna shiga suna cin naman mutane kuma a sa mai gadi a sa fitulu duk wanda zai shiga a san me zai je yayi addu'a zai je wa mamaci ko kwakule shi zai a ɗauki masu gadi a sa fitila a katangu a kewaye su kuma da yawa wasu guraren sun yi irin wannan abin ana kula da makabartu domin kabarin iyayenmu ne da kakanninmu bai kamata a dinga zuba shara ko ana shiga ana shan ganye ko a maida su hanyoyi ko a bari dabbobi suna kiwo suna rufta kaburburan ba in aka yi haka ba a girmama iyaye da kakanni da su kuma suka wuce ba sai a kula da shi in makabarta ta cika sai a sake samun wani fili sai a yi sabuwa wannan kuma a batta wanda yake so ya je wa iyayensa addu'a sai ya je musu addu'a kuma shi ma ya tuna akwai lahira a gabansa wataran wataran sai kaga kai ma an maka wanka an sa ma likafani an ɗauke ka akan kafaɗin masoya an je an yi rami masoyinka shine mai cewa a ƙara ƙasa a can a toshe can a rufe can in an gama a yi addu'a wani yana murna da mutuwarka wani yana baƙin ciki da mutuwarka dama kowa haka yake wani zai ce ka ai ƙara da ya mutu mun kuma ce kai ina ma bai mutu ba wani ma da ana ɗiban shekaru a ƙara zai iya ƙara ma daga nasa saboda ya san amfaninka wani kuma yana cewa ƙara ma da ka mutu shi yanzu duniya ta masa daɗi babu kai a ciki to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya san ciki ya san waje to shine ya sanya mana ƙasa horarriya mu noma mu kiwo mu komai famshu fi manakibiha Allah ya ce ku yi tafiya a shashanninta shi yasa ake kiran kafaɗin mutum mankib saboda nan ne shashin ka zuwa nan to Allah ya ce ku yawo a cikin duniya ku ga ilimi ku ga karatu ku ga dan adam iri iri sama da biliyan bakwai dan adam yake rayuwa a duniya wani ya ce min ya je wata jiha a India mutum miliyan tamanin suke rayuwa a jihar state ɗaya ne ita abin mamaki yadda ake ba babura hannu haka ake ba dan adam hannu sai an tsaye da na gabas na yamma su wuce an tsaye da na yamma na gabas su wuce saboda da an yi asuba in ɗan adam ya fara ketowa masu tafiya gona masu tafiya kiwo masu tafiya sana'a masu kasuwanci ɗan adam ne kawai yake farfalowa wani a keke wani a babur wani a mota wani a ƙasa yace bai taɓa ganin ɗan adam mai yawa irin wannan ba in ka je indiya ka je china za ka ga ƙarshen ɗan adam za ka ga iya ganin ka mutum ne kawai kaga kamar runto ake ana ƙaro su to amma haka allah ya su to Allah subhanahu wataala ce kai yawo a duniya zaka samu ilimi mai yawa zaka samu kuɗi ma kai in kasuwanci kake in ilimi kake nema in wayar da kanka kake so kai idan ka ya waye ka ga dan adam to shiga duniya ka ga yadda take amma ka tsauna dan tsukun ungoku ko tsunkun lungunku sai ka dauka ku iya kenan amma kuna nan da yawa a duniyar nan wa kulu min rizqihi kuma ku ci daga arzikin da Allah ya muku Allah ya buɗe mana dama mu yi karatu mu yi sana'a mu yi ilimi ɗan adam yana da amfani in ya samu abu uku in ya samu ilimi ya samu tarbiyya ya samu sana'a da aikin yi ba a son zaman banza da zaman kashe wando da zaman inuwa biyu da zaman benci in inuwar gabas ta ƙare a koma ta yamma da zaman ɗumama benci wanda matasanmu ba sa son yin sana'a sai mutum ya ce wai dole sai ya samu aikin ofis yana ta yawo da digirinsa a takarda a rubuce yana neman sai an ɗauke shi aiki maimakon ya zo ya kafa shayi a ƙofar gidansu a ce wannan mai digirin yanzu shayi yake yi ka san ko shayin mai digiri sai ya fi daɗi akan shayin wanda ko san firamare bai ba saboda kai zaka zamanantar da abin ka gyara abin ka ɗan yi ɗan kwaskwarima ka sa a ma tayil a ma kaza sai ka ka zama mai shayin unguwanku maimakon ka zo kana ranta shayi da burodi ga digiri a hannunka baka samu aiki ba dama gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba amma za ta iya baka karatu in ka samu ilimi to je ka kai tunani ka kirkiro wani abu mai amfani ka je ka kama sana'a in gidanku babanka wanzami ne to ka je ka zamanantar da wannan sana'ar ta wanzanci yanzu harkar wanzanci a duniya hanya ce ta samun kuɗi kaga yanzu wanzamai su suke yankan farce su suke goge kaushi su suke gyaran fuska su suke gyara gashi su ake kaza har da wani gyaran fuska da wani tsare-tsare da wani ciccire tamoji-tamoji da wani shafe-shafe da sauransu yanzu nan sai ka ga gayu na layi kantin kawai za ka kama ka gyara ka aje zabiran mahaifinka saboda tarihi ka sayo kayayyakin zamani ka ka gyara abu sai ka gayu na layi nan da nan sai ka kayi gida kayi mota kayi amarya galleriya a dinga mai askin nan ne mai aski na zamani ba duk sana'ar da ake a gidanku je kaka gyara ta in kai karatu ka zamanantar da ita kakka ce dole sai ka samu aiki na ofis da sauransu in aka ce sai wannan to za a yi karatu kuma a zo ana rigima akan an rasa aikin yi wa kulumin rizikihi ku je ku ci arzikin Allah Allah ya yalwata arziki a duniyan nan ka je ka ci arzikin Allah ka nemi halal ka guji haram wa ilaihin nushur kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala za a wato tattara ku a tara ku a tashe ku ku je gaban Allah kuma ya muku hisabi wanda ya daidai ya ga daidai wanda ya kuskure kuma ya ga sakamakonsa na'am أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله سبحانه وتعالى يداو كان waɗanda suka kangare masa kuma suka zauna cewa kamar ba ma abin da zai faru ana saɓan Allah ana laifi ana taɓargaza amma kuma hankali a kwance ji ake ba ma abin da zai faru to Allah ya ja hankalin masu irin wannan cewa fa dan an maka talala ko dan an kyale ka kana tabar gaza ba fafin karfin Allah kai ba wa umli lahum inna kaidi mace la yagurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalilun jin dadi ne kadan suma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad wani gudu yake cewa rubama ya waddu lazina kafaru law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun basu su ci su sha guri ya dauke musu hankali da sannu za su gane kuransu walazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru masawan lahum makomasu wuta waɗanda ba san Allah ba to Allah ya ce a amintum yanzu kun amince kishiyar tsoro wato ba ku da tsoro man fis sama'i cewa wanda yake sama kalman man fis sama'i an yi amfani da fi an yi amfani da sama malamai suka ce to dole ɗaya ɗauki fassara ko da a ce man ita as sama ɗin sai a fassara ta da ulu man fil ulu ai man alal ulu wanda ya ɗaukaka shine Allah subhanahu wataala ko kuma a fassara fi ɗin da ala am amintu man ala sama wanda yake birbishin sama saboda Allah subhanahu wata'ala ba a cikin sama yake ba a burbushin sama yake shi yasa malamai suka ce to ɗayan biyu ko fi ɗin a mai da ita ala ko sama ɗin a yi mata ma'anan irtifa domin as-sama yana nufin kullu ma alaka duk abin da ke burbushinka ko yake samanka shine ma'anan wato as-sama kullu ma alaka duk abin da ke samanka suka suka ce a amintum man fis sama ai man ala sama sai zama fi dama sukan yi canji da ita da ala a gurare da dama kamar yadda fi da ba sukan yi canje-canje a guri kaza da ake cewa wabil laili bi ma'ana wafil laili min yawmihimul lazi ai fi yawmihimul lazi wannan wanda ya karanta huruful jarri da kyau guda 20 din nan zai ga akwai abin mamaki a cikin su haka hurufal jarri wa haya min ilaha ta hasha ada fi an ala muzmun zurub la mukai wawun wata wal kafu wal ba wa la'alla wa mata suna da ban mamaki wajen canje-canje in kana karanta alkur'ani to shine Allah subhanahu wata'ala yace shin kun amince yanzu wanda ke sama an ya khasifa bikumul arda ya kisfe ƙasa ƙarƙashin ku wato ya sa ƙasa ta kekkece ta cinye ku fa'iza hiya tamur ka ganta tana girgiza tana vibration kuna jin dan an baku kuna taka ƙasa kun sha kenan ai Allah zai iya girgiza ƙasar ta ƙarƙashin ku me yawa ƙaruna fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard da shi da gidansa gaba ɗaya suka nutse a ƙasa ka duba irin technology na Japan amma wata ran da aka girgizar ƙasa ta 'yan mintuna sai da Japan ta zama abin tausayi saboda har tukwanan da suka ajiye na makaman kare dangi sai da suka yi tusa su ma an girgiza su da sun fashe sun yi amai a garin to da shi kenan sun ci kansu da yaƙi ashe Allah kyale mu yayi girgiza ƙasa ta ɗan sakanni ko ta ɗan mintuna sai kaga duk gari hankali ya tashi to Allah ya ce kyale ku fa ne ba ƙarfi na kuka fi ba ba kuma ban san yadda zan yi da ku bane na san yadda zan yi da ku kuma ba ku fi ƙarfi na ba ƙasan nan da take ƙarƙashin ku makamin Allah ce in Allah ya ga dama ya ce girgiza da ta girgiza minti ɗaya ko sakanni sai ka duk duniya ta shiga cikin damuwa to Allah ya ce to kuna jin wanda ke sama ba zai iya girgiza ƙasa ta ƙarƙashin ku ba ta dinga girgiza tana wato vibration am amintu ko kuma shin kun amince man fis sama wanda ke sama an yursila alaikum hasiban ya aiko muku da tsakuwa tana jifan ku kamar yadda yama ashabul fili alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil ko yadda yama mutanen annabi lut su ma aka jajjefe su ko sauran waɗanda Allah yake cewa fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqana ba wanda ya fi karfin Allah fasata'lamuna da sannu za ku san kaifa nazir yaya gargaɗina da jan kunne na yake ga wanda suka saba mu walaqad kazzaba allazina min qablihim Allah ya ce haƙiƙa waɗanda suka gabace su sun ƙaryata fa kaifa kana nakir yaya inkari na da rashin amincewa ta ga waɗanda suka yi laifi yaya ake musu ku bincika ku gaya aka yi wa adawa da samudawa da sauran kafirai ya Allah ya musu awalam yarau ila tsairi Allah ce shin ba su duba ba zuwa ga tsuntsu fauqahum gashi nan a saman su safatin sun yi sau sau musamman balbela ko abin da in ta taso din nan zaka ganta a jere akwai wani tsuntsaye da zaka ga har wani fareti suke a sama suna yawo su gabas su yamma su kudu su arewa ko tsatsewala ce takan yi wannan su taso da yawa kaga suna yawo a sama suna suna abubuwa masu ban mamaki da ban ta'ajibi to Allah ya ce basu ga wannan abun mamakin ba wa ya qabidna kuma suna ka su bude su rufe su bude su rufe su bude fukafukan su su rufe a sama to kaga wannan abun mamaki ne kuma daga wannan ne dan adam yayi tunanin yin jirgin sama in ka kalli tsuntsaye ka kalli jirgin sama kaga fukafukan kaga kan kaga jikin cikin shine ake shiga ka dubi kan za ga yayi kama da kan tsuntsu fuka-fukan ma haka yadda yake kwasar iska ya miƙe haka shi ma jirgi yake kwasar iska ya miƙe to Allah ya ce abin mamaki ne a cikin tsuntsaye yadda suke shawagi a sararin samaniya ma yumsikuhunna illa rahman babu wanda ya rike su ba za su faɗo ba sai Allah mai rahama ashe Allah rahama yake so ya bayinsa da ya nuna musu wannan aya innahu lalle shi Allah subhanahu wata'ala bi kulli shay'in basir mai ganin komai ne al'alam ya dot tsayir fawqahum safat musakharatin fi jawi sama'i ma yumsikuhunna illa Allah wani gurin yace ga sunan fi jawi sama'i suna ta shawagi a sama ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda ya rike su sai Allah nan kuma yace ma yumsikuhunna illa Rahman can illa Allah nan illa Rahman innahu bi kulli shay'in basir Allah yana ganin komai da kowa a cikin wannan akwai tsoratarwa akwai kuma kwadaitarwa idan an ce Allah yana ganin ka in abin kirki kake yi sai ka ƙara ƙwazo ashe Allah yana ganin abin kirki zai bada sakamako idan abin tsiya kake aka ce Allah na ganin ka kaga tsorata ka ake cewa ko ka ɓuya jama'a ba sa ganin ka to Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka to Allah ya ba mu ikon yin abu mai kyau ya tsare mu daga mummuna nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana tambayoyi mutum mai wannan tambaya yana cewa baya iya azumi saboda rashin lafiya sai dai ciyarwa to kuma sai ya kada wani ya rasu to yaya zai yi kafara to abinda aka ce wanda ya kashe wani hanya biyu yake da ita hanya ta farko ya bayar da diya ga iyalan waɗanda aka kashe ɗin shine ake ba da diya ɗin nan raƙumi ɗari ko saniya ɗari biyu ko rago dubu biyu ko kuma dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu ko miliyan talatin da takwas kudin najeriya za a ɗora masa shi da danginsa su biya a tsawon shekara uku in kai ma kana cikin danginsa sai a dinga yanka albashinka kowa sai ya ba da gudunmawa in ɗan uwanka ya kisan kuskure ku biya masa shi ake kira aƙila dangi su taru su taimaka wa mutum to sannan kuma ya 'yanta baiwa to ta ɓangaren haƙƙin wannan kenan to in babu wannan sai ya azumi 60 azumi 60 ko kwana 60 ko kuma wata biyu duk wanda zai yi to in ba zai iya azumin ba ne malamai suka ce to Allah bai bada mafita ba kawai ca ya yi azumi mallam yajid fasiyamu shaharain mutatabi'ain taubatan min Allah to idan mutum ya kasa azumi me zai yi al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad sun ce in ba zai iya azumi ba to ya ciyar da muskini 60 duk da ba a faɗi hakan ba amma dai ciyar da muskini 60 din wasu ko malamai suka ce in ba zai iya azumi ba to komai ya faɗa a kansa tunda allah iya azumi ya tsaya bai ce muskini 60 a ƙarshen ayar kafaran kisan kai ba wanda ce malam don allah ka mana bayanin me ake nufi da sunna saboda mahaifiyata ta ce sai in aske gemu na tunda sunna ne ba farilla ba to sunna tana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anoninta akwai sunna indal fuqaha wanda shine mahaifiyarka ta ɗauka sunna indal fuqaha shine abinda in kayi akwai lada in ka bari babu alhaki akwai sunna a wajen malaman tauhidi da suluki shine ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqirin aw aqidatan aw ibadatan aw sulukan duk abin da ya tabbata annabi yayi ko na aqida ko na ibada ko na mu'amala sunansa sunna wannan malaman tauhidi kenan sunna a gurin su a wajen malaman hadisi ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi aw khuluqi a wajen malaman tarihi ko malaman sira ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو السيرة قبل البعثة أو السيرة بعد البعثة haka su sun faɗaɗa har sun kawo abu bakwai karkashin sunna to da haka a wajen malaman usulul fiqh kuma sunna shine alkitabu was sunna ma'ana duk abin da ya tabbata daga fassarar qur'ani ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sunna a takaice dai in an ce ka bar gemu ana nufin sunna ce ta wajibi ba sunna ce ta fuka ha'u cewa in ka bari akwai lada in ka cire akwai babu alhaki ba da aka gemu ai fitowa yake da kansa in lokacinsa ya yi ana haihuwar jariri da gemu ne in aka haifi jariri da gemu ai gudu za a yi gemu lokaci ne in ya yi ya fito a bashi in bai fito ba kada a jawo shi kuma a gyara shi a dinga masa kwalliya ka a bashi duzun duzun haka ba kyan gani wasu kan ce wai gemu biyu baya haduwa a gida daya in babanka yana da gemu sai ka cire naka sai ranar da ya rasu kuma babban wanku shi kuma sai ya fara ajewa shi ma in ya tafi mai bunsa to haka wa gemu ɗaya ake yi a gida wasu kuma su ce ba za ka aje gemu ba wai sai magana ka ta tsaya sai ranar da ka fara gaskiya yanzu duk kai makareci ne to ranar da ka fara magana ɗaya ka zama dattijo to sai ka kafa gemu har sai ka ce a wane ya kafa gemu ma'ana matsayinsa ta tsaya yanzu in ya ce eh to eh ne in ya ce a'a a'a ne saboda kada gemun ya zama na banza in ka aje gemu to ka zaure magana ɗaya da an ga gemun ka a san cewa gemu ya haɗu da gemu shi yasa an za a neman aure a ce a turo gemu ya haɗu da da gemu ma'ana waliyanka su haɗu da waliyan matar a yanke me za a yi ko a baka ko a hana ka so da ka a takaice dai mahaifiyarka ta yi hakuri ta haifi ɗa har ya kai matsayin gemu ai kaga abin farin ciki ne ma wata ma ba a bata dan ba ya girma har ya kai matsayin ya tsaye da gemu da aka danki kawai ki bashi da gemun sa kai kuma ka dinga wa baba ka biyayya kuma kana gyara gemu wace malam ko za a faɗa min abubuwa takwas da a kullun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da su Allahumma inni a'udhu bika min min alhammi wal hazani wa a'udhu bika min al ajazi wal kasali wa a'udhu bika min al jubni wal bukhli wa a'udhu bika min galibati ad-dayn wa qahri rijali waɗannan abubuwa guda takwas su ne ya kamata ka dinga neman tsari da su don su suke rikita rayuwar ɗan adam damuwar ka iri uku ce akwai damuwa akan abin da ya wuce yanzu wani duk ɓacin ransa wani abu ta ya wuce a baya in ya tuno sai ta ɓata rai to in ka daina tunanin abin da ya wuce ka huta don ba zai dawo ba akwai kuma abin da zai zo wani damuwarsa yana tunanin kaza zai zo to tunda bai zo ba ai ba a hannunka yake ba ka bari Allah zai kawo shi sai ya zo maka da sauki akwai damuwa kuma cikin halin da ake ciki yanzu baka da iko ka juya da haka kawai ka bi Allah sai ka huta min alhammi wal hazani wal ajazi wal kasali ajazi da kasal shi yake damun mu yanzu kasala da gajiyawa ba mu da ƙwazo ba mu da himma ba mu da harama ba mu da jajircewa shi sa annabi yake neman tsari da kasala da gajiyawa wa uzuka min aljubni wal bukhli da jubun tsoro wal bukhli da rowa mutum ya zama matsowarci marowaci ga tsoro ga rowa kaga abu ya tabarbare masa wa uzuka min galibati dain a ce bashi ya hau kanka ka kasa biya wa qaharir rijali ko mazaje suna rinjayarka in an zo karatu kai kake zuwa na ƙarshe shine galibatin rijali a ajinku kullum ka zama na ɗaya shine jarumi galibatin rijali a gidanku ka zama a in za a tambayi babanka da babanka wa ya fi kirki su nuna ka to baka samu galibatin rijali ba a wajen aiki in an tashi ba da lamba wanda ya fi kokari a baka a makaranta ana neman na ɗaya na biyu kana ciki in an zo neman aure ka kasa shi ba ya kasa ka ba to shine galibatin rijali amma an zo an jera ku uku a gaban wata budurwa an ce zaɓi ɗaya ta kalle ka ta ce a banda wannan a cire shi to galibatin rijali kenan ko an fara aiki da kai ana kwazo a ce an baka a baya ko ku uku ku sa hadda qur'ani kowa ya haddace a baka a baya galibatin rijali duk abin da za a ce namiji yana yi kai ma kai kai zuciya kai kada kullun a lissafi ka zama kura baya kullun aka auna kai ne a baya kullun kai ne a baya to wannan shi ake neman tsari kada ka zama kullun ba ka da himma ba ka da harama ba ka da ƙwazo kuma ana barinka a baya to kaji yadda lamarin yake malam ko ya halatta in ana kunuti a rinka cewa ya Allah da hausa koko da larabci da larabci ya Allahu to gaskiya kaɗan yake zuwa a hadisi in ba a hadisin Allahumma nas'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-manna'a ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad ya Allahu ya zo ya Allahu a cikin hadisi amma ba da yawa yake zuwa ba ya fi zuwa allahumma allahumma shi ya fi tabbata domin allahumma asali ya allahu ne za ka ai amfani da allahumma ya fi za ka akwai kunutun ma'ida na bid'a ne irin wani kunutu za ka ji ana masu amshin ma suna ya allah kaga wannan ya aka yi wannan ya zama haka wannan kunuti ne na bid'a shi ake nufi ko a wannan bid'a ce ai su ma masu sun san bid'a suke yi ba haka annabi yake kunuti ba haka sahabbai suke kunuti ba ba haka malamai suka karanta da kunuti ladan yana cewa ya azimu ya Allah ana ya Allah a cikin sallah kuma wannan bid'a ce a daina to Allah ya sa mu dace Allah mana muwafaka wannan ya ce addu'o'i ga waɗanda suka kawo taimako aa aliyu ya aiko su ga buhu biyu allah ya saka mada alheri ibrahim usman ya aiko da shinkafa buhu ɗaya gero buhu ɗaya man gyaɗa jarka ɗaya allah ya saka mada alheri kuɗi nawa ne nan dubu ɗari da saba'in da ɗaya dubu ɗari da saba'in da ɗaya daga hajiya asma'u wai hajiya asma'u kin kyauta 171 a sa asusun marayu a yi mata addu'a to Allah ya saka muki da alheri hajiya asma'u Allah ya biya muki bukatunki na duniya da na lahira wani bawan Allah ya aiko da kuɗi dubu nawa ne wannan dubu ɗaya a yi masa addu'a to Allah ya amshi dubu ɗayan ka kai ma Allah ya maka albarka ya saka maka da alheri shadda yadi biyar daga wani ɗan uwa fi sabilillahi a yi masa addu'a to Allah ya amsa kai ma Allah ya saka ma da alheri kuɗi ɗari uku naira ɗari uku fi sabilillahi daga wani bawan Allah kuɗi ɗari biyu daga wani shi ma bawan Allah Allah saka da alheri ga wata ɗari biyun ma daga wani bawan Allah yana fama da fitsarin kwanci to Allah ya yi masa ai matsala ne fitsarin kwanci Allah ya yi masa mata masu ciki Allah ya sauke su lafiya masu fama da bugun aljanu Allah ya raba su da su marasa lafiya a gida da asibiti Allah ya ba su lafiya akwai masu fatan Allah ba wa 'ya'yansu maza na gari da mata na gari akwai masu fatan Allah ya ba su abin da za su aurar da 'ya'yansu akwai masu neman Allah ya shirya musu da 'ya'yansu akwai masu buƙatar cin jarabawa na makarantu daban-daban akwai masu buƙatar addu'a Allah ya yi musu talauci akwai masu buƙatar mallakar gidaje nasu na kansu akwai ma'aurata da fatan Allah ya ba su haihuwa akwai gwauraye da fatan Allah ya ba su mata na gari haka kuma akwai zawarawa da suke fatan samu maza na gari to duk gaba ɗaya muna tawassali da asma'illahi ta'ala alhusna wa sifatihi al'ula Allah ya amsa wa kowa bukatar sa na alheri Allah ya biya wa kowa bukatar ta alheri Allah ya yaye mana bala'o'i da masifu da tashin hankali da rigingimu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskanta kafirci da kafirai ya taimaki masu taimakon addini Allah ya yi mana bala'o'i da masifu da muke fama da su a ƙasar nan in laifuffukanmu ne suka jawo mana haka to mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana idan jarabawa ce Allah ka jarabce mu to Allah mun tuba muna komawa gare ka ka mayan mana da alkhairi ka gyara mana halayenmu da ɗabi'o'inmu ka samu zama naka ka raba mu da asara da taɓewa duniya da lahira ka sa mu rayu da imani mu mutu da imani mu cika da imani Allah ka yi gafara gare mu da iyayenmu da dukkan musulmi da suka rasu Allah ya ji kansu ya musu rahama mu kuma Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك